اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك ولا خاتم لما سبق علينا إلى صراطك المستقيم على آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله سيدنا سعيد مبارك Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Za mu shiga harful qaf harful qafi wato a cikin wani littafi na Muktar al-Hadis wanda a hadisi na farko ya qatalullahu yahuda Allah ya tsine wa yahudawa ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida da suka riki kaburburan annabawansu masallatai رواه البخاري بخاري ne ya rawaito قال الله تعالى الله تبارك وتعالى يتي إذا بلغ عبدي أربعين سنة عافيته من البلاء الثلاث idan bawana ya kai wato shekara arba'in zan ba shi lafiya daga wato cututtuka guda uku wasu bala'ai guda uku minal jununi zan ba shi lafiya wato wato lafiya daga hauka wadizam wal baras da kuma kuturta da baras shi ma dai nan kuturta ɗin ne mafi muni ma shi ne ake cewa ba a yaban ɗan kuturu shekara arba'in da yatsa shi ne wannan hadisin shekara arba'in wai za bala kamsina sanatan idan ya kai shekara hamsin kuma hasar to ya saba ne sira zan masa hisabi mai sauki wai za bala ga sittina sana idan ya kai shekara sittin kuma habbabtu ilayhi al-inaba zan soyar da shi koma gare ni don da gagar shekara sittin ba ga ya mai da lamarin zuwa ga Allah yana sha'awar ya koma wajen Allah ba tabaraka wa ta'ala ya gyara ayyukansa ba kaga duniya ya ƙara fuskanta to akwai matsala magalibi almajiran nasara su suke wannan amma na Allah kan wanda ya tashi kan karatun Qur'ani da addini yadda ya kamata su zaka same shi da ya bayar wannan shekara sittin din kuma sai ta gina ayyukansa galiban ina masallaci kaga samu irin wani lokacin ma da dama yara su rike gida haka da sauran su yana masallaci ba sallan jami'in ba ya wuce shi to sai a koyar da shi ina ba koma zuwa ga Allah wai za ba daga saba'in na sana idan ya kai shekara saba'in a habbatul mala'ika sai mala'iku su so shi wai za ba daga samani na sana idan ya kai shekara tamanin kuma kutibat hasanatuhu za a rubuta masa kyawawan ayyukansa wa ulgiyat sayi'atu munana kuma duk za a jefar da su a dabbin فإذا بلغت تسعين سنة إذن واتو يكي شكرا تسعين قالت الملائكة ملائكة ربتي أسير الله في أرضه وأن ريبتك الله ني أبن أخر الله تبارك وتعالى فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر shi a gafarta masa zunubansa wanda ya gabata da wanda ya jinkirta wai shafa'u fi ahalihi kuma a baya ceto cikin mutanensa kawo lakim a fuman ki kala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce idan ta karraba ilayya al-abdu shibran idan bawa ya kusance shibran da taɓo ɗaya haka na hannu ni kuma ta karrabtu minhu zira'an ni kuma zan kusance shi da zira'i a tun daga farkon hannu zuwa gwiwan hannu wai za ta karraba ilayya zira'an idan ko kusance ni zira'i ta karrabta minhu ba'an zan kusance shi wato gaba guda ma'ana daga wancan hannun har zuwa wancan hannun ƙarshen wancan hannun zuwa ƙarshen wancan hannun shi sa zira'in ma wasu suka ce zuwa nan gwiwa ne wasu suka ce hannun ne a wato wajen nan wajen kafaɗa nan zuwa haka shi ne zira'i shi sa sai na abahu da hannun yake wanke a wajen lokacin alwala Allah ya kara masa ita amma dai wasu kuma nan yin ake tsayawa to shi ne to saboda haka wato duk yadda mutum yake so ya gamu da Allah cikin wato ibada to shi kuma Allah ya fi ka son ya gamu da kai din cikin wato da'a din da kake masa din wai za a tani idan ya zo mini mashiyan yana mai tafiya da kafa a taito har ba da ni ko zan zo masa da gaggawa da sassarfa da gudu gudu eh wato wannan dai duka wato hadisin ya nuna mana cewa yadda bawa ya fuskanci Allah tabaraka wa ta'ala to Allah ko zai fuskanto shi yadda ya kamata ba za ka taɓa fuskantar Allah ya juya maka baya ba da ka fuskanto shi shi dama haka yake so sai ƙara jawo ka da kyau rawar bukari an anas Allah ta'ala Allah ta'ala ta idza hamma abdi bi hasnatin idan bawa na yayi niyyan wato aiki mai kyau walam ya amalha bai aikata ba katabtu halahu hasanatan za a rubuta masa hasana a tare a rubuta masa lada kamar yayi fa idza an amilaha idan kuma ya aikata ta katabtu halahu ashar hasanati za a rubuta masa lada goma ila sab'i mi'ati bi'in zuwa lada ɗari bakwai daga goma nan a ninka zuwa ɗari bakwai wa idza hamma bi sayyi'ati idan kuma yayi nufin zai yi mummunan aiki walam ya amalha bai samu aikatawa ba bai aikata ba aktubha alaihi lam aktubha alaihi to ba zan rubuta masa wannan sai a din ba fa in amilaha idan ko ya aikata katabtuha sai yi a can wahidatan sai a rubuta ta sai a ce guda daya rawu shekani nan bara a cikin ka goma ba kenan rawu shekani an abi hurairah على الله تعالى الله تعالى إذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه إذا نفسكنتر وباوى daga cikin bayina musiba fi badani a jikinsa aw fi waladi ko a ɗansa ‘ya'yansa kenan aw fi mali ko a dukiyarsa takbala ha bi sabarin jamilin shi kuma sai fuskanci wannan musiba da haƙuri mai kyau istahayatu yawmal qiyamati an an su balahu mizana aw an shirrahu diyana yace ni kuma ina jin kunya ranar alkiyama in kafa masa ma'auni a ce za a auna ayyukansa a ina jin kunya yin wannan wa aw an shura lahu diyana ko kuma a ce na wato daidaita mata takardunsa ce ga shi ga abin da ya aikata ga abin da ya aikata a baza a wannan duk ba za a yi ba wato an ce Allah yana jin kunya mene dama gaya na kunya ma'ana shi ne barin abu to Allah ba zai yi wannan abubuwan ba rahu muslim muslim ne wato Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce adattu li ibadi as-salihin ma la ayn ra'as na tana da bayi na salihai abinda ido bai taba gani ba na jin daɗi wala udnun sami'at abinda kunne bai taba jin labarin sa ba na jin daɗi a cikin aljanna wala khatara ala qalbi basharin kuma bai taɓa da rasuwa a kan zuciyan wani mutum ba. Rahu ibn Maja an Abi Huraira. Allah ta'ala Allah ta'ala ce ana akram wa azamu afwan. Ni ne mafi karamci, ni ne mafi girman afwa min an astura ala abdin muslimin fi duniya. A ce na rufa wa bawa asiri bawa asiri a wannan duniya. Summa afdahu ba da istatartu sannan in tona masa asiri. bayan ku na rufa masa asiri wala azabu agasu li abdi mastaghfara li ba zan gushi bari ina gafarta bawa na matukar ya ne mai gafara na in Allah ya rufa maka asiri kana zaɓin Allah ya rufa maka kar ka dinga tona kanka asiri kana faɗa mutane kar ka yadda yadda ya rufa maka asiri bai bayyana ka ba to kar ka bayyana kowa Allah ya da kuma ko a lahira ba za a da magana ba amma in sun nan ka faɗa mutane ko kuma ka yi da yawa kowa za ne kana yi maganar za a tare shi kuma idan ka isi bari Allah ya ce maka rawul hakim rawul hakimu an hasan mursalan Allah ta'ala Allah ta'ala yana cewa innal jinna wal insa lalle mutane da aljanu fi na bayin azimin suna cikin wato labari mai girma a khuluqu wa yu'badu ghairi ni nake halitta kuma ana bauta wani na wa arzuku ina azurtawa wa yusfaru gairi kuma ana gode wani na rawul buka rawul bayaki ana jitar da Allah azza wa jalla Allah tabaraka wa ta'ala yace an tik yabna adam ka ciyar ya kai dan adam um tik alayka ni ko zan ciyar da kai ma'ana ka bada abin da ke hannunka zan baka in ka bayar Allah sai baka in ka bayar sai Allah baka to shine a nan wani ba Allah yake ce mana wato dan adam yana da arzikinsa wato guda uku ne ɗaya yana hannun Allah tabaraka ta'ala ɗaya yana kan kayansa ɗaya kuma yana kan hannunsa duk sa'ad da ya ɗauki na kan hannun nasa ya bada to na kan kayan nasa sai ya sauko kan hannunsa wanda yake hannun Allah kuma sai ya sauko kan kayansa kuma kullum abin da ke hannun nasa shi ne ɗan kaɗan wanda yake kayan nasa ya fi na kan hannun nasa yawa wanda yake hannun Allah kuma ya fi na kan nasa yawa wanda yake kan kan kayan nasa yawa to idan da ya ɗauki na hannun nasa ya minka take kan sakan ɗaya shi kuma ya kan kayan nasa ukan hannun wanda yake hannun Allah ɗin kuma ya fi ukan kayan wato wannan ko da ba aya bane ba hadisi bane wato abu ne wanda yake nuna cewa mutum kada ya rike dan ma dama ka rike na hannun naka to ina mai yawa na kan kayan naka zai turo kan hannunka har ba zai turo ba in shi ma bai zuro ba ina na hannun Allah kuma zai so kan ka kai ba zai yi ba saboda haka idan mutum ya bada Allah kuma zai ninka ya bashi to shine na'am na Allah ta'ala yake rawal bakarin shi Allah ta Allah ta'ala yake inni ana Allah lalle ni ni ne Allah la ilaha illa ana babu abun bauta da cancanta sai ni fama a ƙara ni da tauhidi duk wanda ya tabbatar min da tauhidi kaɗaitawa da kala hisni ya shiga katanga ta ta tsare wa amina min azabi kuma ya aminta daga azaba rawahu shirazi an ali Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce salatatun ana khasmuhum yawm al-qiyama azan Allah Allah tsare wato mutane guda uku ni ne mai faɗa da suran alkiyama rajulun afani sun magadara mutumin da ya bani kuma yi yaudara wa rajulun ba'a hurran fa akala samana da mutumin da ya sai da bawa kuma ya ci ya sai da ɗa kuma ya cinye kuɗin kaga ɗa ba a sai da shi bawa ake sayarwa ba kama ɗa da ƙarfi kake bawa ne ka sai da shi ka cinye kuɗin sa to wannan ma za ku gamu da Allah wa rajulun ista'jara ajiran da mutumin da ya dauki laborori fastawfa minhu su suka cika masa aiki wa lam yu'i ajran shi kuma ya ce dauki kuɗaɗen su da hakokan su ba to wannan ma zai gamu da Allah tabaraka ta'ala ranar alkiyama Allah ya kiyaye mu rawar bukari an abi hurera Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce sabakat rahmati gabazi wato rahama ta tarin jaya kushina rawa muslim muslim ne roto Allah ta'ala Allah yake cewa shatamani ibnu adam dan adam ya zage ni wa ma yan bagi lahu an yashtumani kuma bai kamata ya zage ni ba وكذبني ابن آدم دان آدم يا قريتا ني وما ينبغي له أن يكذبني كما بي كماتا يا قريتا ني با أما شتمه إيايا أما زاجين دي مني فقوله فإنسا إن لي ولدا شواني الله إنا لتا وأنا الله الأحد الصمد ni kuma ni ne Allah makaɗaici abun nufi da bukata lam alid ban haifa ba walam ulad ba a haife ni ba walam ya kulli kufu'an af kuma ba ni da tamka ban da kini ban da wani mai kama da ni da dai wa amma ta ga zubu yaya amma karyatawa da yi gare ni fa kaulu fadin sa lan yu'ida ni kama bada ni cewa Allah ba zai dawo da ni ba kamar yadda ya fare ni laisa yu'iduni kama bada'ani wato ba zai dawo da ni ba kamar yadda ya fare ni wato cewa da suke an mutu an mutu kenan ba za a tashi ba laisa awal awalaisa ko وليس أول الخلق جاء عليه من إعادته شن فار halitta bai fi sauki ba ne a kan dawo da ita tun da ya fare ta kan yayi ta ai din ya ce zai rage sau goma ba matsala rawun da sai ana jiro da Allah ta'ala Allah ta'ala yake cewa abdi ana inda zannika wa ana ma'aka idza zakartani bawa na ni ina inda yadda ka zace ni ina inda ka zace o ana ba aka kuma ina tare da kai ina da kafin ban ka ambace a tunan hadisin ya nuna mana cewa mu dinga yi wa Allah kyakkyawan zato dinga zaton Allah zai ma alkhairi sai dinga ma alkhairi kar mu dinga Allah mummunan zato sawar da hakim an anas Allah ta'ala Allah ta'ala yake cewa al-kibriya uridai wato girma jinki girma ridda'i wannan wato mayafi na ne wal azmatu wato girma girma izari shi farjalle na ne kamar na za'ani wahida minhu ba wanda ya yi jayayya da ni a ɗaya daga cikin waɗannan ya ce shi ma zai ji da girmansa shi ma wani ne to kazabtu fil na'i zan jefa shi a wuta zan jefa shi a wuta rahu ibn majah an ibn abbas wato shi bawa magana gaskiya bare taɓa samun Allah ba a ransa ko ya shiga fatar Allah dole sai ya rabu da wato jin shi wani abu ne dole wannan sai mutum ya rabu da shi zai zama wani abu na'am na ga Allah ta'ala Allah ta'ala yake cewa kullu amal ibn adam lahu illa sawma dukkan wato aikin dan adam nashi ne sai dai azumi innahu li azumi na wani wa ana ajzi bihi ni zan saka wa mai azumi wa sawmu junnatun azumi kuma garkuwa ne idza kana yawmu sawmi ahadikum ranan azumin dan uwan dan uwanku idan ya zo fala yarfut kada ya rafasu wato duk abin da zai hada ka da mata na sabon Allah shi ake kira rafasu wala yaskab kada ya kwarmato fa in sabahu ahadun idan wani ya zage shi au qatalahu ko ya tsine masa ko ya yake shi falekul in ne mur'un sa'in ce ni dai mai azumi ne ni dai mutum ne mai azumi azumi nake da kar ya kula shi wallazi nafsu muhammad biyadi na rantsi da wanda ran annabi muhammad yake hannunsa da halun fa misa'imi canjawan bakin mai azumi wani malami ya shekar a ce wari ya ce a ce canjawan bakinsa irin yami na bakin mai azumi atyabu indalla shine yafi wato kamshi a wajen Allah min rihil miski fiye da turaren almiski wal sa'ili farhatani ne azumi yana da yana da farin ciki guda biyu ya farahu ma da yake farin ciki da su idza aftara fariha bi fitrihi idan ya sha ruwa yana farin ciki da shan ruwansa ko kuma idan azumi ya kare aka zo aka yi za a yi sallah an gama talatin ko an gama ashirin da tara to farin ciki jin daɗi an gama ramadan wai za a iya rabahu idan ya gamu da ubangijin sama fari habi sauni zai wato farin ciki da azumin sa sahul bukhari wa muslim ana yuriya Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce malla ya da'uni a gadab alayhi duk wanda baya roƙona ina fushi da shi abu hurera abu hurera ya rubutu saboda haka mu dinga addu'a ko kana jin shiru dai ka ta addu'a ta addu'a in ka ƙara jin shiru ka ƙara addu'a yana jin ka to wanda zai baka duk abin da kake roƙa tara maka yake za a dunkulo a baka ne ko a duniya ko a rayuwa Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce mallan yarda bi qada'i duk wanda bai yarda da hukunci na ba ba kadari da kaddara ta fal yastabi rabban sigairi to ya nemi wani ubangijin ba ni ba in dai abin da na hukunta ko na kaddara ba ka yadda ba to nemi wani ubangijin ba ni ba kawai bai yake anas Allah ta'ala Allah yake cewa wa izzati wa jalali na rantse da girma na da buwayata la ajma'u li abdi amani baran hada wa bawa na aminci guda biyu ba wala kaufaini haka nan tsoro guda biyu in huwa amina ne fi duniya idan ya aminta da ni a duniya ko oho ba ruwansa ya yi abin da yake so ya miƙe kafafuwansa to a kaftu yau mai kiyama a kaftu yau ma ajimau ibadi zan ba shi tsoro ne kuma a ran da zan tara bayina a ranar zai shiga firgici ya tashi hankali ya ce wa in huwa kafa ne fi duniya idan kuma ya ji tsoron a duniya amman tuhu yau ma ajimau ibadi zan amintar da shi ranar da zan tara bayina rawa abu na abu na Allah ta'ala Allah ta'ala yake cewa waman abulamu mimman zahaba ya halu khaliqan ka khaliqi waye ne mafi zalunci daga wanda ya tafi yana wato halittan halitta kaman halitta ta kere irin gumaka da sauransu falyakhluqu habbatan in za su iya to su su halicci kwaya mana ir mutum ya halicci kwaya awul ya haluku zarratan ko da abin da bai wuce kwayar zarra ba su halitta mana in za su iya awul ya haluku sha'iratan ko da kamar sha'ir ko gero ko dawa su halitta wannan mana za su iya ba rawul bukari wa musulun an abi hurera Allah ya bi adam ya kai dan adam salafatun wahidatun li wahidatun laka wahidatun baini wa bainaka abubuwa guda uku ɗaya nawa ne ɗaya kuma naka ne ɗaya kuma tsakanin nani da kai fa amma latili amma abin da shi nawa ne fata abuduni wa la tushrik bi shay'a ka bauta mini kar ka hada ni da komai wajen bauta fa amma latilaka amma abin da yake naka ne fa ma amirta min min amalin abin da ka aikata na daga aiki da zai tuka biyu in saka maka da shi fa in agafir in na gafarta maka zunubanka fa ana da gafur rahim dama ni mai gafara ne mai jin kai fa amala tibari wa bainaka amma abin da yake tsakanina da kai fa alayka du'a kai addu'a naka ne kana ta addu'a wal mas'ala da roko wa alayya al ijaba wal ata amsa da bayarwa kuma na wani eh alhamdulillah Allah ka ba mutum rawu tabarani an suleiman Allah ta'ala Allah ta'ala yake cewa ya ibadi ya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi lalle ni na haramta wa kai na zaluntan ku wa ja'altuhu muharraman bainakum kuma na sanya zalunci abin haramta a tsakanin ku fala fala tazalamu saboda kar ku zalunci junanku ya ibadi ya ku bayina kullukum dallun dukkan ku batattu ne illa man hadaitu sai wanda na shirya da shi fattaduni ku nemi shiryatarwa na ahadukum min shirya da ku ya ibadi ya ku bayina kullukum jayun dukkan ku manyan wata ne illa man al'amtu sai wanda na ciyar da shi fattar imuni ku nemi ciyarwa ta wal imukum in ciyar da ku ya ibadi ya ku bayina kullukum arin dukkan ku wato matsaraita ne suna tsirara illa man ka sautu sai wanda na tufatar da shi astakafu ne ku nemi tufatarwa na aka su kuma in tufatar da ku ya ibadi ya ko bayina innakum tuqiyuna bil layli wan nahari ko kuna kusa koyi dare da rana wa ana ghafirul dhunuba jami'an ni ko ni nake gafarta zunubai gaba daya fastaghfiruni ku nemi gafara ta a gafir da kuma gafarta muku ya ibadi ya ko bayina innakum lan tablughu durri fatadurri ku ba ku isa ku cuce ni ba ballantana ku cuce ni balan tablugu na fi fatan fa'uni ba ku isa wato ku amfane ni ba ballantana ku amfane ni to kaga wannan abu na saman nan mutanen duk sun ittifaki a kai an gane shi abu mu isa mu cuci Allah ba balle mu cuce shi wannan kowa ya amma har a musulman mu akwai wanda suke gani kamar sallan da suke yi ko azumi ko wani abu kamar suna amfanar Allah ne kamar Allah yana da wani bukata a wajen su ne na su yi sallah ko su yi ba da ya umarce su kan su yi sallah amma bai da bukatan komai wallahi a wajen kowa yi ne mana wallahu gani wa antum fuqara Allah shi mawadaci mu ne fuqara mabukata shi Allah ya ga ya wadata wal gani wa antum fuqara Allah shi mawadaci ne mu ne wato fuqara mabukata saboda haka ba abin da za ka yi ka amfani Allah ba wai da abin da kai kai wa kanka ne alkhairi ne kanka kai wa in sharri ne ma kanka kai wa na'am yace ya ibadi ya ku bayar Allah anna awwalakum da dai mutanen farkon ku a harafin da mutanen karshen ku in sakum da mutanen ku jinnakum da aljanun ku kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin su kasance a mafi tsoron Allah zuciyan ɗaya daga cikin ku ma za da zalika fi mulki shi hakan ba zai ƙara komai a mulki na ba ma'ana da za mu zama gaba ɗaya masu tsoron Allah mu ta jin Allah gaba ɗaya ba abin da hakan zai ƙara cikin mulki na in ji Allah shi ya ibadi ya ku bayyana lau anna awwalakum da dai tun farkon ku fa aikirakum da ƙarshen ku fa in sakum da mutanen ku wa jinnakum da aljanun ku kamo fi sa'idin wahidin su tsaya a waje ɗaya fasaluni kowa ya roke ni fa daitu kulla insanin mas'alatahu kowa in bashi abin da yake nema ma na kasa zalika min an mimma inji ba hakan ba zai rage komai daga abin da yake a wajena ba illa kama yan kusul mihyata ko mihyatu idza udikila al-bahra sai dai in kamar yadda allura in an tsoma ta a cikin ruwa in za ta rage wani abu teku ne aka saka allura aka tsoma ta aka ciro ta in za ta rage wani abu to in na ba kowa abin da yake nuna mutane da ajin su to wani abu zai raguwa cikin abin da na mallaka ya ce ina ya ibadi ya ku bayina ina ma yi amalukum wayannan ba ayyukan ku ne kawai usiha lakum nake kiyaye muku su summa uwaffikum iyaya kuma kowa zan saka masa in cika masa ayyukansa a ran waje da hairan bari hamadillah ruwan da samu da kai ya gode wa Allah fadla ce daga Allah a ran waje da gaira zalika ruwan da ya samu wani wannan fala ya luman illa nafsa kada zargi kowa sai ka sai kansa kada ka zargi kowa sai kanka yarawu muslim muslim ya roto Allah ta'ala Allah ta'ala yake shayi uzini ibnu adam dan adam yana cutar da ni ya subba dahar yana zagin zamani ba ala dahar ni kuni ne zamani ba ke zagin zamani zamani ya lalace kanka dinga faɗa a zamanin namun nan ka sai a hankali to kaddi a zagi zamani Allah ce ni ne zamani saboda biyadi al'amuru dukkan lamari yana hannuna ne uqallibu uqallibu layla wan nahara ni nake juya dare da rana ni nake juya duk abin da ya juya ni nake motsa duk abin da ya motsa waye ba ni ba to abin da kaza ga ni kaza ga shi kaza ga shi sa ma kowa abin da yake yi ka bar shi yayi wanda yake izala zai yi bashi yayi wanda yake dariƙa zai yi bashi yayi wanda yake shi'a zai yi bashi yayi wanda yake biyayya zai yi wa Allah bashi yayi wanda yake saba Allah zai yi ka bashi yayi kullun ya wani ala shaki da kowa yana yin abun da aka halice su domin sa an gane kowa yana yin abun da aka halice shi domin sa shi Allah lamul khalq wal ma halitta ta fice dukkan lamari na dun nasa yadda kaga wani bai taya shi wajen halittar dukkan halitta ba haka nan wajen juya lamura ba mai taya shi wani abu shi yake yin komai tabaraka wa ta'ala shi sa idan kana zagin bayin Allah yana da matukar wahala ka gama da wannan duniya lafiya ba ruwan karka zagi kowa ka yare kowa kawai ta gan shi in za ka yi wa'azi ka yi wa'azi Allah ya sa mu dace to shine rawul bukhari wa muslim yace qalat ummu sulaiman bin Dawud da Suleiman wato mamar annabi Suleiman dan Dawuda ta gaya wa Annabi Suleiman ya bune ya kai dana la ta kusirin namu billahi kada ka yawaita bacci da daddare fa inna kasaratal naumi domin yawan yawaita bacci billahi da daddare ta turukul insana fakiran yawmar kiyama tana mai da mutum talata a ranar alkiyama to ha a duniyar ma za ka talauci in kana yawan kiyamun lai ba kana yawan wato bacci ga daddare eh to amma mutum zai fi zama wato talaka sosai a ran alkiyama eh saboda daddaren ake samun abubuwa kuma su kai bacci rahul bukai rahul bayan ki an jaga qala daud annabi daud yace idhaluka yadaka fi fanni tini wato ka shigar da hannunka wato bakin tinni ne yau tinni ne ina abin nan da ake ɗaura kan kan bishiya don zuma su zo su shiga ciki su yi yawa su yi saƙansu a ciki su yi zuma a cikin nan ne su nuna wani abu auniya ko yau to wannan auniyan ka saka hannunka a ciki kaga dai in zuwan suna shiga su barka za su yi kanka su cije ka to saka hannunka a cikin wannan abun wannan auniya din to ya fi mata alkhairi saka hannunka a cikin wannan auniya din ya fi maka alkhairi wato hannun ya kai har gwiwan hannu sai ka dumaha wato ya zanto su na abubuwan sun cicciji hannun naka to khairun laka shine yi maka alkhairi min an tas'ala man lam yakul lahu shay'un sun makana da ka roki wanda dama bai da komai ka da bai da komai a hannunsa shi ma ba shi Allah yi to sai ka zo kana roƙonsa yau ya baka ma gobe in ka zo ka tabbatar da ko za ka yi gudu a ce ko ya wuya saboda haka ka roki Allah ta bara ku ta'ala shi ne wanda zai baka bare ka shi ta bara raba shi kuma kana ƙara roƙonsa kana ƙara farjini a wajensa shi kuma ɗan adam kana ƙara roƙonsa kana ƙara zurewa a idonsa saboda rowa saboda shi ma kuma bayi da shi ne rawuna sakir ana bihorewa قال جبريل سيدنا جبريل يشمي إني لن إنا لن ندخل يشمو باما شجا بيتا جدا دسي سورة أقوى واتو ويكي أو كلب كوكري في سورة أو كلب أشكين شا أقوى ويكي كوكري رواه البخاري بخاري نيرويت قال موسى بن عمران أنه موسى بن عمران يكتشف يا رب يا أبنجينا mana arzu ibadaka indaka waye ne mafi girman bayinka a wajenka kare yake man iza kadara gafara wanda idan ya samu iko sai ya gafarta manzo Allah ke ta wanda suka bi shi da kyautatawa ya yi mai kiyama shi ne mutanen maka suka walakanta suka tozarta suka nemi kashe shi sallallahu alaihi wasallam ya fita ya dawo bayan wasu shekaru ya samu iko a kansu wanda in yi yanka su ma zai zai amma sai ne gafara ya gafarta an za Allah ke sallallahu alaihi wasallam to kuma da sauran bayan Allah salihai dai wanda sun samu iko din kuma sai kuma suka gafarta to amma ba la ra'asi ne shine manzon Allah Rawal bai haƙi ana yi garena. Ita ƙatul mumini a azamu inda Allah min zawai duniya. kashe mumini shi ya fi girma a wajen Allah daga gushewan wannan duniya. A ga yanzu kuma yadda kashe musulmi ya zama ba komai ba. Rawun nasa'i nasa'i ne rawaito. Al-Qur'an huwa nurul mubin. Qur'ani shine haske mabayyane. Wa zikrul hakim kuma wato ambato hakim wato wato na gwani na gwani tabaraka wa ta'ala. والصراط المستقيم شنو كما هنيا مريديتيا رواه البيهقي باكي باكي رويته القرآن يقرأ بلهون العرب قرآني أنا كرنتا شيء ده هرش العرباوة wa aswatihim da kuma sautukan su saboda haka ba laifi idan mutum ya juye muryarsa ya zama irin muryar laraba alhamdulillah rabbil alamin mutum ya wani ya yi irin yadda laraba suke yi su ba laifi duk da an ce shi qur'ani din ana karanta shi ne da wato harshen laraba da kuma sautin su yadda suke yi to to kai ma sai kai haka in za ka iya kenan ba za ka iya ba ka yadda ka za ka iya to shi ne eh ma'ana abin da sana ce kai yadda za ka iya to kai ba za ka iya yin na larabcin ba a ga sai kai iya kokarin ka da ka kwatanta a yadda Allah ba ne saboda la yukallifu la nafsan illa wus'aha wa iyyakum wa luhum ahli tishki ka shedin ku da harakan wato ma'abota wato a bege wato waɗanda suke waƙoƙi kamar irin na soyayya din nan kaga ana rera waka a din nan to ba a sai da to qur'anin ana maza ka wal hun ahlul kitabai ne kuma la dalu wani qur'anin bai ke karanta da muryar shata ko kun taɓa ganin bidiyo da na so ga da bidiyo nan wallahi Qur'ani yake karanta wallahi da muryan waka na shata kuma wallahi ibn Allah bai ɓata Qur'anin ba ko bai sabawa mafi kankanta cikin muryan waka shatan ba exactly ka ce shatan ne amma dai in na sace ganin wannan bidiyon na zan sauka da shi ku je da yadda abin yake suka ce zai karanta da muryan gwanjama na waka kuma ba ba ba wai kuma ya wato abin da ke faruwa shi ƙur'ani in har ya yi laushi a harshenka wallahi kai iya sarrafa shi yadda kake so za ka juya da muryan ko amma ba in bai da shi ba baka isa wallahi amma in ya yi laushi ya yi tibis ya yi tibis tibis ya laushi ya yi tibis to za ka juya shi ta yadda kake so yadda Allah ya tabaraka ta'ala ya so wallahi to wai dama zai yi da muryan gwanja zai yi da muryan rara sannan zai yi da muryan shata to da shatan kan wallahi ayi na ji ni ce ku sai ba kai amma wannan bidiyo zan nemo muku shin Allah ya da sannan kusan Allah ya tsaro. To shi ne, ka je da ake karanta Ƙur'ani da muryar shata. Waka muryar waka na shata. To shi ne, ya ce kuma an hana su karanta da ruhuna halin kitabai wato halin kitab wato wannan nasara da yahudun nan. فإنه سيجوء بعد نزال yake cewa da sannu zai zo a baya na kaumin wasu mutane yurajji'una alqur'ana suna tarji na qur'ani suna karanta shi ke tarji alkina irin rerawa irin na waka Yana Qur'ani ke karanta. Wannan da kuma da wani ta ihu eh ka ji abubuwan duka gashi kuma la yujayizu hanajiri ba ya wuce ko makogoron su ba zai ji zuciyar su iya ma shi ne karatun kawai wanda kuma ana so ya isa hama kogoron ka a hawa to a zuciyar ka mabtulatun kulubu zukatan su sun fitinu eh wato zukatan sun zama abun fitina wa qulubul ladina yujibuhum sha'anuhum da kuma zukatan waɗanda lamarin wa'annan mutane yake burge su sawo zai fata zai fata ne warwaicin a yanzu yana daga cikin abin da ɗan izara suka ja ra'ayin ɗan boko mu shi ɗan boko da boko ya bai karanta addini ba to sai ya zo sai ji shi ɗan izara dama ya taƙaita karatun cikin abubuwa guda uku da karatun Qur'ani sai tajwidi sai hadisi kan wannan baya ƙara komai to idan ka dan boko ka zo ka da amurka san addini ba sai ka yi mutum Allahu akbar sai kama ba wannan sai ka ji ya karanta fatiyan nan rai rai rai rai rai rai kamar daga makka ka ji ya kama surar nan da kyau ga ta siriki ga bin ka'idodi kaga me za ka ce ga wanda suke kan hanya ba daidai ce saboda yanzu kai yaran da ka sani kuma abin da su ko ko ma ogoro da ce yaran kawai iya baki to shi ne yawa to shi ne to ina mun kasa rahu zefa zefa ne wato yace al-qudatu salatatu alqalai kashi uku ne isna'il finnari guda biyu a wuta suke kawairin fil janna ɗaya ne kawai dan aljanna rajulun alimul haqqa faqada bi mutumin da ya san gaskiya kuma sai ya hukunci bihi da gaskiya ko huwa fil janna wa dan aljanna ne wa rajulun qadalin nasi ala ala jahalin fa huwa fil nar da mutumin da ya hukunci ya yi alƙalanci ga mutane a bisa jahilci to wannan dan wuta ne wa rajulun wa rajulun arafa al-haqqa da mutumin da ya san gaskiya fajara fil hukumi sai zalunci a cikin hukunci ko fil nar wannan ma dan wuta ne rawul hakim hakim ne wato kul suka ce allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati Allah ka sanya zuciyata ta zama mafi alkhairi daga wato bayyanena waj'al alaniyati salihatan ka sanya bayyanan na ma ya zama salihatan wato nagari ne اللهم أسألك من صالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد Allah ina roƙonka nagarin abin da kake ba mutane na dukiya da iyalai da yaya rera dali karka ba ni batacce wal mudil da mai batarwa rawu tirmizi an anas wani addu'a ce wanda ake son mutum ya dinga yace qul allahumma ghfir li warhamni wa atini warzuqni ka ce Allahumma gafir li wannan addu'a ana yin ta tsakanin sujada guda biyu idan kai sujada ka tafi idan ka dawo ka zauna kafin ka koma sujada ake yin wannan addu'a Allahumma gafir li warhamni wa afini warzuqni Allah ka gafarta mini ka min rahama ka bar lafiya sannan ka azurta ni inna haula'i domin wa'ina abubuwa in an baka su tajma'u laka dunyaka wa akhirataka wato kaman ka samu duniyan ka da lahirin ka gaba daya rahu ibn majah an sa'iqil ashja'i ita qul allahumma inni as'aluka nafsan mutma'inna kace allahumma ya ubangiji ina roƙonka rai wacce take nitsatsiya tu'minu bi liqa'ika wacce ta yi imani da gamuwa da kai wa tarda bi qada'ika wacce ta yadda da hukuncinka wa taqna'u bi ata'ika wanda za ta samu wadatuwa da abin da ka bata rahu diya'i an abi umama yace qul allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseera yace allahumma lalle ni na zalunci kaina zalunci mai yawa wa inna la yaghfiru dhunuba illa anta kuma ba mai gafarta zunubai sai kai faghfir li maghfiratin gafarta mini gafara min indika daga wajenka warhamni innaka antal ghafurur rahim wato kamin rahama lalle kai mai gafara ne mai jin kai rawul bukhari wa muslim qul allahumma kace allahumma fatir samawati ya ubangiji wanda ya kagi sammai da kasai alima da gaibi wa shahadati wanda yake masanin abun da ya fahu da abun da yake bayyane rabba kulli shay'in ubangijin dukkan komai rabba kulli shay'in ubangijin dukkan komai wa malikahu ko mai mallaka dukkan komai ashhadu allah ilaha illa anta na ce da babu abin bauta da cancanta sai kai a'udhu bika min sharri nafsi Allah ina neman tsarinka daga sharrin raina wa min sharri shaytani wa shirki daga sharrin shaytan da kuma shirkarsa kul haka faɗi wannan idza asbahta idan ka wayi gari wai za a amsai ta haka nan idan ka maraita ka faɗa ka dinga wannan wurdi safi da mai jin wai za a kasta marja'aka haka nan idan ka zo kwanciya ma ka dinga yi rahu ibn hibbana ana yi wuya qalil tawfiqi khairun min kasiril akali kadan dingam kasar kaɗan ɗin dacewa ya fi yawan hankali khairun min kasiril akali ya fi yawan hankali yanzu akwai wanda suke da hankali ai sosai suna da hankali amma kuma ba su samu dacewa ko da ɗan kaɗan ba su ne kamar turawa kaga in je hankali ne kam to su suna da hankali matuƙar hankali saboda hankalinsu ma ya sa suka gagara gane wato wanda ya yi su to a dama sun tsaya kasan in je kake dama da hankali za ka yi amfani to zancen ka yaji da Allah ba zai ba zai yadda ba dole sai imanin ya shiga to shi ne amma in je da hankali za ka kwatanta sai ga abin duka hankali shi to ina yake ne to shi kuma ina ina yake zai a wannan to to shi ne to su kalil tawfiqin ba same shi ko dan kadan ba samu tawfiqi ba shi sa ga hankali amma yace wal aqlu fi amri dunya madarra hankali a lamarin wannan duniya madarra yana cutarwa ce komai kai sai ka kwatanta da hankalinka eh ka da za ka ya za a yi kaza ya za a yi ya fi sai ji kaza ba shi sa a hankalci za a zuwa tsara komai to kuma sai zanta abin ba lalle bane ya gudana yadda aka tsara shi sai da Allah ya ga dama ba wala ka fi amril dini masarra amma hankali a lamarin addini to wannan masarra abu ne mai sa farin ciki sosai ya mutum ya aiki da hankalinsa wajen gane me ya kamata yi me ya kamata ya bari me kuma zai zama akwai yadda Allah a cikin sa akwai kuma me kuma zai zama akwai cikin Allah a cikin sa shi an ce abin da ake kira al'akalu wato an ce akilu kamar mani'un al'akalu kamar almanu ne mene almanu almanu shine wato hanawa mani'u mai hanawa in an ce al'akalu wato ana nufin wato al'akalu almanu kenan wato abin da zai hana ta shi yanzu misali hankali mu ba shi zai hana yanzu anan kowa tuɗe wannan sa ai hankali ne hana muku to haga shi hankali almanu kenan al'aqil da almanu kenan abin da zai hana ka wani abu to za ka yi wani abu da an yi wani da hankali kuwa to da kaga kana da mani ko bai hana ka ba kai wannan bai da mani bai da hankali to da haka shi hankali fassaransa shi ne wato almani wanda zai hana ka yin wani abu wanda bai dace ba kalin fikin ne hairun min kasirin ibada kaɗan na fikin ya fi yawan ibada ka samu ka fahimci addinin da kyau to ya fi wanda shi kuma ba fikin amma akwai yawan ibada bai fahimci kuma addinin ba baka fa bil mar'i fiqhan idza abadallah ya ishi mutum kuma wato fahimtar addini idan ya wuce Allah subhanahu wataala shi ya zanto da ilimin naka da fahimtar naka ka fuskanci Allah ka saboda kuma baka fa bil mar'i jahalan idza uji ibrahim ya ishi wato mutum jahilci idan ya jiji da wato kansa shi ya wani abu eh fa inna man nasu rajulani mutane gaba ɗaya biyu ne mutum biyu ne kawai mominin ba jahili momini da kuma jahili momini jahili fala tu ujul momina kar ka yadda ka cuci momini wala tu hawil jahila kar kuma ka yi jayayya musu da jahili rahu tabarani an ibn umar yace ku bi amwalikum an aradikum ku kiyaye mutuncinku da dukiyarku wa lisani hadukun bilisani an dini ɗayan ku yi ƙoƙari da harshensa ya kiyaye wato addininsa duk lokacin da gaji an kawo hari wa musulunci in dai da baki ne to kai ma ka tashi da bakinka ka ba da amsa abubuwan da aka faɗa a ce ga yadda suke sai bayani amma ba faɗa ba jayayya sai da sun suka yi bayani kai ma ka fito ka yi bayani to wannan shine dukiya kuma kana da ita kai kokari da ita za ka kiyaye mutuncinka da mutuncin iyalanka da kuma mutuncin wato yan garinka da yan anguwanku duk da dukiyarka an gane kar ya zanto kana da kuɗi ko sai zanto kuɗin sai dai ka ɗauke su ka kai su amerika ka gina asibiti a can ka duba mahauka ba a amerika asibiti a ganin su ka gina a can sai dai daga nan a ɗauki majinyaci a kai can wajen wannan ai kaga dukiyar bata ma kai da mutanenka da ƙasar ka amfani ba ko ka ɗauki makaranta ko gidan biredi ka je ka yi shi a amerika sai don ka samu kuɗi kawai to ana so kuɗin ka ya zama kuɗi ne wanda yake mako ne dukiyar ku ne wanda za ku samu rufin asiri da kiyayewar mutunci wanda wasu ma su sha'awan ku su kawo jinya ɗin in wani abin ci gaba ne duk a ce a to a ƙasar ku abu yake saboda dukiyar ku ta amfani ku ta kiyaye muku mutuncin ku اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ربنا سبحانك آلية بالجاية تريد تسمى سبحانك عند الله